نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بسا قدرا والله Allah madaukakin sarki ya kaddara saduwar fuskokinmu a wannan gari mai albarka gari na zariya a cikin ainihin wato Najeriya yau muna ainihin wato biyu ga watan zulkada shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in shida hijiriya wanda ya daidai da talatin ga watan hudu shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar miladiya don gabatar da ainihin wato muhazara dangane da abin da ya shafi a ainihin wato hanyoyin godewa Allah maɗaukakin sarki dangane da ni'ima da Allah yake yi wa bayi hanyoyin godiya ga Allah yadda ɗan adam zai nuna wa ubangijinsa abin da ya masa ya cancanci ayabe shi mana shi ubangijin shi ne ya maka kuma ya dace ka nuna wannan godiya a gare shi wannan ni'ima da ya maka wanda shine kusan makasudin wannan muhadara domin daga cikin mutane akwai waɗanda Allah ya musu baiwa da ni'ima amma ba su san yadda za su bi da wannan ni'ima ko yadda za su sauke haƙƙin wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya dora musu ba to bisa kaddarawa Allah ƴan uwa da ake tare da su abokan da'awa suka shirya irin wannan dan mu fadakar da junanmu game da abin da ya shafi hanyoyin ainihin wato godiya ko nuna farin ciki ga abin da Allah ya baka na ni'ima daga cikin ni'imomi ya yi wa musulmi mu sani hakika idan aka yi magana a kan ni'ima ni'ima kala biyu ce kamar yadda aya ta tabbata a cikin alkur'ani allah maɗaukakin sarki da ya ce wa asu baga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina nau'inta da nasin alkur'ani kala biyu ce akwai ni'ima ta zahiri wadda aka iya gani akwai ni'ima ta batini to sai dai ita wannan ni'imar da aka ambata akwai wani abu da malamai suke cewa wanda suke asas na hanya ta godiya na ni'ima ga Allah yanzu mun ji ni'ima kala biyu ce akwai ta zahiri akwai ta batini to akwai hanyoyin da ake nuna godiya ga Allah madaukakin sarki ta wannan ni'ima da ya maka imma zahira wa imma batina kamar yadda yake wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina hanya ta farko shine hanyar zuciya domin da zuciyarka za ka yi godiya da yabo ga Allah maɗaukakin sarki sannan harshen ka nan ma za ka yi yabo da godiya ga Allah maɗaukakin sarki sannan gaɓoɓinka su bayyana to ita kanta nima idan muka zo muka yi tafsilinta ta zahiri wadda za ka iya gani kuma in ka ganta a zahiri ba ta amsa sunan ni'ima sai idan ka yi yadda Allah ya ce ka yi da ita shine take amsa sunan ni'ima amma ni a zahiri idan na ga wane yana da wani abu da aka kira shi da ni'ima amma bai sauke abin nan yadda Allah ya ce ba sunan shi ni'ima ba sunan shi ukuba a kansa misali idan muka duba a cikin alkur'ani mun riga mun san Allah ya ba wasu dukiya ko bai ba su ba to sai Allah kuma ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna wa anallaha indahu ajrun azim ina fata an fahimta idan ka ga wane yana da dukiya ka ce a suwa an samu ni'ima a yanzu dai mu dai a zahiri haka muke cewa wannan yana da dukiya ya samu ni'ima haka ne to amma ba asalin dukiyar shine ni'ima ba saboda Allah yana so ya nuna maka asalin hakan a cikin alkur'ani dan ka fahimta sai baka misali a cikin alkur'ani dan da nassi ingantacce wanda yake zai koya maka ainihin wato fahimtar me Allah yake nufi da manufa idan ya ba wa da ni'ima kaza wannan ni'imar ni'ima ce da gaske ko kuma ukuba ce a gare shi sai Allah ya baka misali yace inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usba ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin wabtaghi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk me ya fada qala inna ma utitu ala ilmin indi a nan idan muka fahimta cikin wannan aya ƙaruna an ba shi dukiya mu kuma a yanzu idan aka ba wa dukiya mai sunan dukiyar nema ko ta zahiri haka ne to Allah da ya ba shi wannan ni'ima ta dukiyar amma za mu ce ni'ima ce amma asali shi kuma a kansa ba ni'ima ba ce ba ce ina fata an fahimta saboda Allah madaukakin sarki ya faɗa aqibatul amr a ƙarshe sai Allah ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard ina fata an fahimta aka halakar da shi da gidansa da ma dukkan abin da ya mallaka da dukiya kaga a ƙarshe kenan wannan ta tashi daga ni'ima ta koma me ta koma hukuma ina fata an fahimta kenan ashe mu a zahiri idan mun ga wani abu na ni'ima akan wani ba ma cewa wannan ni'ima ce har sai idan mun ga ya sauke wannan ni'imar yadda Allah ya umarce shi ina fata an fahimta haka nan ilimi idan Allah ya ba mutum ilimi menene ni'ima ce ko to ya zaka gode wa Allah shine ka shagaltu da karantawa irin wannan da ikhlasi ka karantar da mutane su bayyana addini ka koya musu sallah ka koya musu fiqhul ibadat ka koya musu fiqhul muamalat dukkan wani abu to a wannan sai a yabe ka wannan shi ma kuma baka tsira a haka ba sai in kai khalisan liwajhillah ma'ana kai kasance kai wannan ainihin wato da ikhlasi kayi shi ne da ainihin wato neman yardar Allah ka gamsar da Allah dan shi kake yi ba dan yaban mutane da kuma duniya ba to malamai sun yi maganganu kamar yadda na faɗa cewa hanyoyin nuna godiya ga Allah guda uku akwai hanyar ka nuna godiya ta hanyar zuciyarka sannan akan harshenka sannan gabobinka su nuna idan Allah ya baka dukiya aga kana fitar da zakka wanda shine wajibi akan fitar da zakka a cikin dukiya wajibi ne da Allah ya ɗora wa bawa shi yasa lafiya da Allah ya baka ji da gani da Allah ya baka idan muka lura a cikin alkur'ani din mai hankali abinda Allah ya saukarwa da annabinsa na littafi da kuma umarni da ya bayanin abinda ke cikin littafin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta mana aya cewa Allah ya mana ni'ima akwai wani yana nan baya ji kai kuma kana ji ka fi shi ni'ima ko baka fi shi ba akwai wani yana nan baya gani kai kana gani ka fi shi ni'ima ko baka fi shi ba akwai wani yana nan zuciyarsa ta ƙeƙashe ba ta fahimtar gaskiya kai kuma Allah ya sharhanta zuciyarka a faman shara Allah sadrahu lil islami fa huwa ala nurin min rabbih abu nawa abu uku kunne ji ido gani zuciya ne tunani ni'ima ce ko ba ni'ima ba to shine Allah yake so ya goranta maka da wannan ni'imar sai yake so kuma a ƙarshe ya gaya maka manufar wannan ni'imar Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata me yasa ya ba ku ji da gani da kuma zuciya la'allakum tashkurun dan ku gode masa lafazin la'allakum tashkuruna guda 14 ne a cikin alqur'ani to idan ka duba gabaki ɗaya zaka fahimta Allah ya lissafo ni'imar ji ya lissafo ni'ima ta gani ya lissafo ni'ima ta ba da lafiyayyar zuciya da za ta fahimci gaskiya ta karɓa to sai Allah ya ce wannan namuku ne ai li takunu mina shakirin ala ni'matihi alaykum don ku kasance masu godiya akan ni'imar da ya muku shi yasa Allah madaukakin sarki da ya ambata mana dukkan wani abu da yayi wa manzansa sallallahu alaihi wasallama na nasara a yaki karshe sai Allah ya ce don ku gode masa walaqad nasarakumullahu bi badrin وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون kaga ashe bayar da nasara a filin yaki a ƙarshen sakamako Allah yana umarta ku da ku gode masa sannan Allah madaukakin sarki da ya shar'anta muku shari'a bari mu buga mana misali a cikin at-taura hukuncin dake cikin at-taura shine idan kai fitsari ya taba fatar jikinka abinda ke cikin at-taura sai ka samu dutse ka kankare gurin jini ya zuba shine tsarkinka amma zuwan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai Allah ya sauke wannan nauyin shi yasa Allah ya ce allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi allazi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim a cikin shari'ar annabi Musa alaihi salam idan ka ware wani guri a gidanka kace nan za ka yi sallah baka isa duk duniya a kewayenta in ka je ka yi sallah a can ba sai ka dawo wannan guri da ka ware amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka sa masa daga cikin mu'jiza da Allah ya fifita shi akan sauran annabawa wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura mai Allah yake bukata a gurin ku dan ku gode masa idan kun rasa ruwa za ku yi tayyama ku wannan al'umma al'umma annabi Musa da annabi Isa alaihi salam babu tayyama a cikin shari'a su shi yasa Allah ya gaya mana ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati yace me faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min algha'it aw lamastum an-nisaa aw taqra'ar aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu بوجوهكم وأيديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم أه؟ ولكن يريد ليطهركم كما هكذا أي tsarkakeku a ƙarshe sai ce me la'allakum me tashkuruna dan ku gode masa ashe shari'a da Allah ya sanya muku mai tsauri zuwa mai sauki wannan ma ana bukatar ku gode wa Allah da haka daga cikin ainihin wato abinda ainihin wato annabi Ibrahim ya addu'a ya roki ubangijinsa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa annabi Ibrahim yayi addu'a rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram rabbana liqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun ka godiya ga Allah godiya ga Allah ita wannan godiya ga Allah da ake magana akan ta umarni ne na Allah labazin washkuru ya zo sau biyar a cikin alkur'ani na umarni fi'il amrin mabanin aljam an gina shi kan jam'i dukkan ku gode wa Allah ɗaya kun ku gode wa Allah aljimlace ku gode wa Allah shi yasa zaka samu Allah ce fadkuruni azkurkum washkuru li me wala takfurun ya ayyuha allazina amanu kulu min at-tayyibati kulu min tayyibati ma razaqnakum sai ce me washkuru lillahi in kuntum iyyahu me تعبدون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إبقى سيتمي إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا رزقا إيه؟ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه من واشكروا له to kaga anan abin da yake nuna mana godiya ga Allah umarni ne na wajen Allah daga wajen Allah kai Allah ya ce laqad kana li sab'in fi maskanihim aya a wata qira'ar laqad kana li sab'in fi masakinihim aya jannatani an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah na fata an fahimta daga cikin annabawa akwai wanda Allah ya ce ya kasance bawa ne mai godiya innahu kana abdan shakura inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace wa Dawud da Sulaimana idh yahkuman fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma Dawud al jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakiruna ina fata an fahimta wa in ta'azzana rabbukum la'in shakartum la'azidan na kuma la'in kafartum inna azabi la shadid wannan duk mun yi mukaddima akan ayoyi ne da suke magana akan godiya ga Allah to amma muka dawo kaifiyatul ashkuru lillah yadda za ka gode wa Allah hanyoyin da zaka gode masa hanya ta farko shine idan an maka haihuwa ba DJ zaka gayyato ba ku ji tsoron Allah ya ƴan uwa ku ji tsoron Allah duk wanda yake so ɗansa ya taso a yi alfahari da shi a cikin al'umma da zara an maka haihuwa ka gaya wa matan gidan ba ni ba DJ in a ranar suna ta zo a ce ana gayyato DJ ko za a yi bikin yarka ka gayyato DJ wannan ba hanyar godiya ba ce ga Allah ba ta daga cikin hanyar godiya ga Allah bal hanya ce ta gayyato shaidan a rayuwar dan ko kuma a rayuwar auren yarka domin in ka ga yadda ka ce ai su mata ne an an sahale musu shi kaza shi kaza ka manta DJ din nan da aka yi magana baya daga cikin irin abin da aka bada dama a musulunci ai domin cakuduwa ke maza da mata kuma lokacin sallah yayi ba sa kiyaye wannan alfarma kuma suna daukan haƙƙin makota abinda aka yarda da shi a musulunci iya mata su kadai maza balagagu ko da ayyanka ne su fito daga gidan domin wasu matan za su je wanda ba muharraman su ba idan suka zauna iya su mata su yi abin da za su yi na waƙe da rawa da murna da farin ciki a cikin gida ba kiɗa ba komai iya abin da ya shafi maganganu na baituka da sauransu wanda yake in ma akwai ɗan wani abu da ce kamar kiɗan ƙwarya wanda su za su yi wannan iya wanda ba zai damu makota ba wannan babu laifi a musulunci an ta an sahala ga mata su kaɗai ban da maza amma maza me za su yi inda hali shine ka yi walima ka yi walima ina ba ta fahimta ya yi wa musulmi mu ji tsoron Allah ba hanyar godiya ga Allah ba ce in an maka haihuwa ko in za a yi bikin ‘yarka a je a kirawo diji haramun ne sannan abu na biyu baya daga cikin hanyar godiya ga Allah ka an ta Allah ya baka dukiya ka yi amfani da dukiyar nan wajen sabon Allah haramun ne wannan a musulunci bai dace ba idan Allah ya baka dukiya Allah yana bukata abu uku a cikin dukiyarka abu na farko ka fitar da zakka zakka kuma Allah ya faɗi wanda za a bawa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi min wa ibn sabil faridatan min Allah da ka farrantawa ne daga wajen Allah abu na biyu shine kai sadaqa yasalunaka ma za yunfiquna qul al afu abinda ya ragowa bayan ka sauke zakka ka sauke haƙin Allah sadaqa da isani wannan wa'ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil wannan isani za ka yi don ka alkintawa rayuwarka shi yasa idan Allah ya baka dukiya ana bukatar kai abu huda a cikinta tunda muna magana akan sauke ni'ima dukiyar da Allah ya baka abu huda ake bukata a wajenka abu na farko ka biya bashi ka bada bashi ka ajiye sauran ka zubar da sauran abu nawa na faɗa abu nawa na faɗa kuna tare da ni abu nawa hudu na ce me ka biya bashi ka ba da bashi ka aje me ka aje sauran to wannan tafsilin ya yake yadda bayani yake shine ka biya bashi shine iyayenka da suka yi maka hidima yi musu wani abu da in sun mutu suna cikin kabari lada zai rika zuwa account ɗinsu na ranar lahira ba ka biya su ba sun maka yanzu ka biya bashi ba ɗaya ba kenan ka ba da bashi shine ƴaƴanka yi musu tufafi ka sa su a makaranta ka biya kudin makaranta ka musu hidima ka yi ɗawainiya wannan ka ba da bashi kai ma in ka mutu za su biya ka bashi nawa kenan biyu ka zub da sauran shine ainihin wato ka ɗinka wa kanka tufafi duk tsadarsa ka ci duk abincin da za ka ci a cikinka duk tsadarsa ka gina duk gidan da za ka gina duk tsadarsa iya amfanin kanka ne ka zubar da shi ka ajiye sauran shine dukiyar da Allah ya baka ni'ima ce ka gode masa shine ka gina katafaran katan masallaci ko markaz kace ya Allah wannan nayi ne dan saboda kai ba a yi wa Allah gwaninta cikin dukiyar da yake ka fitar shi yasa zan faɗa wata kaida anan ba a daukan dukiyar zakka kace zaka je ka gina wani masallaci ko ka gina wani kafa a'a zakka haƙin Allah ne kaje ka bayar in kana son ka samu bajinta kai ka gode wa Allah shine kai cikin dukiyar da wanda yake ba zakka bace ba haƙin Allah bane haƙin Allah baka da ta cewa a kansa ina fata an fahimta masu daukan kudin zakka a biya mutane umra wannan baya daga cikin sauki haƙi na godiya da ni'imar da Allah ya baka na dukiya ba a biya wa mutane umra da kudin zakka idan har kana so kai bajinta ka biya wani dan uwanka umra ko wani makocinka ko wani abokinka cikin kudinka wanda ba na zakka ba zaka bayar masu bude account da sunan mu'assasa ana dauka ana ajjewa foundation ana taimakawa kudin zakka ne ake dauka ajje ka sarrafa su yadda kaga dama ba wai yadda Allah yake kai ba wannan ma Allah baya so ba hanya bace ta godewa Allah ina fata an fahimta wannan kenan da haka shine ka biya bashi ka bada bashi ka zubar da sauran ka ajje mai yanzu an san bayanin tafsilin wannan ko to shine abin da ake bukata shine ka sauke ni'imar Allah ya maka idan kana da dubu daya a yanzu naira ɗari a cikin dubu ɗayan nan ka ce wannan miskinin na yi sadaka ya Allah ladan ka kai ga mahaifina an fahimci wannan ka ƙara ɗaukar wata naira ɗari ka ce ya Allah wannan an yi wato na bayar fi sabilillahi saboda kai ya ubangiji saboda wannan bawan Allah yana buƙatar abinci yana buƙatar kaza yana buƙatar kaza sai Allah ya sakanta maka me yasa wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da kuka bayar saboda Allah saboda Allah inda dan shi kai Allah zai mai muku gurbinsa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukiya ba ta tawaye sadaka kai ba ta tawaye dukiya sai dai Allah ya kara wa bawa izza an bayyana wannan kaga wannan sauke ta hanyar hanyoyi daga cikin hanyoyin godiya ga Allah na ni'ima idan yawa bawa shine ya sauke dukiya akan yadda ya umarce shi ba kan yadda kake so ba shi yasa duk dukiyarka idan ka tashi zaka zo ka samu malam liman ka zo ka samu professor an gaya masa ce akar makalla gashi ina da dukiya ta kai kaza kuma ina da ma'ana zakata kaza ne ina buƙatar a bani shawarar abin da zan yi cikin wannan haƙƙi na Allah sai ya ce da kai a cikin makusantanka akwai wanda yake da kaza ce to dauki kaza ka bashi wani dauki kaza ka bashi da sauransu to wannan duk ka gama na kusa kusa sai ka zo na nesa domin bayarwa ga wannan ainihin wato akwai alaƙar sada zumunci ta dangantaka da kuma ihsani na addini wa asin kama ahsanallahu ilayk Allah ya samu dace to wannan daga cikin abubuwa da suke nuna ainihin wato hanyoyi na nuna godiya ga Allah duk abin da Allah madaukakin sarki ya baka in mulki ne ya baka ka gode masa da can yace fa fahamnaha Sulaiman wa kullal atina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin wa 'allamnahu san'ata labusin lakum litusinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun haka nan ma godiya in mulki ne Allah ya baka ka gode masa haka nan idan Allah ya maka gamdakatar tawfiki rabbani kai a matsayinka ka tsinci kanka ahlus sunna na farko kana bin alqur'ani kana bin sunna wallahi ka gode wa Allah ba dabaraka bace domin tsayuwa akan aƙida ta ahli sunna tawfiqi rabbani ne dace ne daga wajen ubangiji ba kai kake zaba kanka ba shi yasa annabi ibrahim ya addu'a wa ibrahima id qala liqaumi ibudullaha wa taquhu ku ji tsoron Allah to wannan jin tsoron Allah ba kowa bane yake samun kansa a cikin jin tsoron Allah sai wanda Allah ya ga dama ya masa tawfiqi shine zai ji tsoron sa ina fata an fahimta domin shi jin tsoron Allah shine al'amr asr da arsu kullul umur ma'ana shine jagoran dukkan al'amura ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا واتقوا الله ويعلمكم الله ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا داك da ayi da dama annabi ibrahim yace zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun inma ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum la yamlikuna lakum rizqan fabtagu inda allahi rizqa wa'buduhu washkuru la ku gode masa ita wannan godiyar ana yin ta a cikin tufafi idan Allah ya baka idan Allah ainihi wato ya baka ji ya baka gani ya baka akida mai kyau ya baka ilimi ya baka dukiya ka gode masa a bugu da ƙari a ƙarƙashin haka idan ka ci abinci ko ka sha abin sha ka gode wa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa hadisi ingantacce cewa duk wanda ya ci abinci ko ya sha abin sha ya gode wa Allah haka Allah yake so kuma Allah zai ƙara masa Allah ya sa mu dace ana nuna min lokaci yayi wanda ni yanzu ma na daga dan ba akan bayanin da zan yi amma anan dai zan takaita kafin takaita akan wannan gaba ta ƙarshe akwai kalma guda ɗaya zan faɗe ta yayin wa musulmi ku sani gani da Allah ya baka ka tuna wannan ganin wani so yake samu wannan ganin bai samu ba wannan jin da Allah ya baka ka sani Allah madaukakin sarki ya baka wani nema yake bai samu ba kai ya baka ba sai ya kai ba wani abu kai na bajinta bai baka to ka sani ni'ima ce za a tambaye ka ranar alkiyama kuma goranta maka Allah zai yi in baka yi amfani da su akan yadda ya dace ba Allah zai ce da kai ranar alkiyama awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir Allah ya sa mu dace anan zan takaita abinda na faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada abinda ne kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh